بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الله بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر المدار العظيم آه يا أئمة الشيخ ايذري لنا بهذا المحضر التاط فيه بنظرة تأتي لنا بالزفر بردة المريح الفصل الثامن في اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم فصلي نتفس cikin jihadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imam al-busi dai ce ra'at qulubal ila an ba'u bi isatihi kana ba'atin adfalat gufulan min al-ganami an ba'u bi isatihi labarin aiko man aiko labarin aiko manzon Allah da kuma labarin yaduwan addinin manzon Allah ra'at qulubal ida ta gigita zukatan makiyansa na daga Yahudawa da Nasara. Labarin kuma yaɗuwan addininsa, ta gigita zuciyar makiyansa na daga kafirai da munafukai. Kanabatin gigitawa kamar irin gigitawan, kamar ok, gigitawa kamar ruri irin na zaki, ko ka ce ƙara na kukan zaki. da ajifalar ta gigitar da guflar rafkanannu min alganimi daga cikin tumakai tumakai suna sun rafkana hankalin sun shagalta da wani abu kawai suna cikin natsi sai ji zaki yayi wani ruri gigitacce ya kai irin gigiciyar su to wai ana so a fahimtar da kai irin gigice wanda suka yi ne da ga kamance yanzu ka ka halartu abin a zuciyarka amfanin tashbihi kenan balaga ita shi sa ba za ka taɓa fahimtar da za ka ilimin balaga ka ɗaukar burda za ka ganta cike da ilimin balaga tun daga bango zuwa bango duk wani babi da ka sani a balaga ko kuma in ce mafi yawanci ya taɓa su yasa idan mutum ya san balaga na fasar burda za ka sha mamaki bayan da muke tsawon minti talatin ba zai ɗauka ba wannan ke tashbihin ma kuma kala kala kafin nan hasu tashbihin kala kala ne tashbihin amma mu ringa wuciya ma za la yalqawu fi kulli mu'tarakin hatta akaw bilkana laman ala wadani ma zala man zala bai gushi ba ai huwa yalqawu yana arba da kafirai fi kulli mu'tarakin cikin kowane fagen daga hatta har sai da takai hakau lahaman sun yi kama da nama ala wadani akan itan gashin shi bilkana saboda suka da makamai sai yadda ake sukan jikinsu da makami haka da suka yi kama da jikinsu ya kama da nama a kan itan gashi yanzu wannan wani tasbihi ne ba shi wani kawai ce sai ne wani ana ta aga maka yadda aka yi yadda suka sha suka shi na kama ta maka da nama irin nama a kan itan gashi ko kuma ka ce ka cire wannan bawun din ka cire shi ba sababiya ban ka ganin bilka na saboda sababiya ne ko babu sanadiyya to yake ce sai ka canza ka ce hatta har sai da suka hakau bilkana har sai da suka sai da suka zama bilkana babu na istilaliya ne na na na alani hatta hatta sai da suka zama hakau sun yi kama da ala alalkana yadda kake ganin kawunan su a sama har sai da kawunan su hatta har sai da takai kawunansu bilkana a saman mashi hakau tana kama da lahaman nama alawa da yi shi ma akan itan gashi al'aya ka gane wannan fasarar ba da bambanci hatta hasira ta kai kawunansu da jikinsu bilkana a saman mashi a soke a saman mashi sai ka ɗauka wannan bawunin isilaliya ne na alani akwai su da yawa wata ranar muka shige cikin hau za gane ba'un kala kala nawa ne ala kala kala nawa ne ila kala kala nawa ne min kala kala nawa ne ka gane to alnaban ala wadan wadul firara malam sun faso su gudu fakadu yabduna bihi kai sun kasance ma sai da suka kusa ma su burin gudu a tsakanin junansu an gani sun kusa su yi gurin gudu a nan za ta sun yi gurin gudu ka gani ma'ana sun yi gurin gudu lokacin da aka fara yaƙi fakadu kai sun kusa ma tun kafin a fara yaƙi ya ga da biyu su kwaɗayin gudu da suka ga kirji na mutanen Allah sai ga shaja'a da kwarji na sahabban manzan Allah an gani? ashila a shalat sai da ta kai gaɓoɓinsu yana tashi mali ibani tare da gaggafa warrakan da kuma kare kogo ne ake ce mishi kome wacce shirwa wacce kuma tsuntsun kare kogo ne ko me ake ce mishi suna komi ke yake ko shirwa gaggafa da shirwa shahu an gani
na
tamdilla ya yi dararraki da kwanakai suna shuɗewa amma wala ya na iddata ba san lissafin su ba saboda gigicewa malam ta kun matkar wa'innan kwanakin ba ta kasance ba minan layali daga cikin kwanakin al'ashhuril hurumi watanni masu alfarma wato matkar ba watannin da annabi ke ɗaya a ba ne in an ka san ba ya a wata mai alfarma kul italin fi kabiru zunubi ne babba an gane mai ashirin hurum mina arba'atin hurum inji Allah kaman rajab zulqada zulhajji almuharram to matukar kwanaki ba wa'annan bane kwanakin da annabi ke daka ba to ba wa sanin lissafin kwana fa malam suna gigituwa da gigitawan annabin Allah gigitawan annabin Allah ka annama dinu dai fa kai ka ji addini ba kone da hallafa hatahum da ya sauka a farfajiyarsu kafin a zamanin da idan bako ya zo yanka mai raƙuna ake raƙuma ake kafin mutumin da yake yanka ma idan ya rasa abin da zai yanka sai ya sai da kanshi baƙon shi dai a ba shi abinci to yadda malam ake yanka su yadda addini ke yanka su kamar da ka san bako na janyo a yanka a fiye gida haka addini yadda ka san bako ne ya shigo farfajiyar su bi kulli karnin da dukkan sadauki kuma sadakin ma karni bakon ya soka da sadauki sadakin kuma karni ne sha'awa ila lamin idan zuwa cin naman makiya ala da yana yakka yayin addini bako ya sauka a farfajiyar su kuma bakon ma ya sauka da sadaukai su kuma sadaukan nan ma sha'awa ne zuwa cin nama ya hagan yau bako ko ba ya san cin nama ai ya kai garin lafiya yanka mai ba har kan nisi ko ya jirru manzo Allah sallallahu yana jan ba har kan nisi teku na rundina teku na rundina me yasa yake ma rundina khamis wato biyar wanda aka biyar wanda aka mai da shi biyar shine khamis wanda aka mai da shi biyar a wani alazin fa'ili wanda aka aikata mai aiki abin da aka mai da shi ne biyar me yasa yake ma rundunar abin da aka mai da shi biyar su da kayan rundunar tana kasuwa biyar ne akwai muqaddama akwai mu'akhara akwai maimana akwai maisara akwai kalbin jeshi akwai gaba dan akwai sansani na gaba sansanin baya sansanin dama sansanin abu sai tsakiya zuciyar runduna tsakiya nan sa da kai suke shi biya mala idan ta kai ta kai za a watsi ya ƙara haɗewa in ta kai ta kai a watsi a ƙara haɗewa an gani na gani ko kuma ka ce nan mukaddama nan ne sarukai suke tsayuwa gaban runduna ba to to mazala yana jan tekun runduna Na'am.
wato an kama da runduna teku da runduna sai an ce tekun runduna Na'am.
sai ka fadiya ta ne a samar raƙon ko ka ce dabba mai gudu yarmi yana jifa da maujin da kumfa shi wannan tekun wannan tekun mene ba manzala fa Na'am.
yarmi wannan tekun albahar din Mm.
yana jifa da maujin da kumfa Mm.
kumfan kuma amma ban miyar abdal na sadaukai ba fa kumfa da ka sanya sadauki ne kumfan nan ma tashbihi ne an kamanta mene kumfan teku Na'am.
da sadauki Na'am.
saboda mene yadda kumfan teku ka san yana bugan juna Mm.
yana jerantuwa daga wannan sai wannan wannan in yi sama ya ƙara sama Mm.
to haka sadauki ce a filin daga sai za ka kamanta su an yi kama ko ba a yi kama ba Mm.
shi ne na zalim multaɗimi mai halakarwa min kulli multaɗimi Na'am.
kuma tekun yana mai kunso daga kowane mai ibada lillahi da Allah mutasibin mai neman lada lillahi a wurin Allah Mm.
ya yana tumbi da musta'asirin da mai tumbicewa Mm.
mustalimi yana mai halakarwa da kufar da kafirai hatta hasu ta kai millatul islami tafarkin musulunci ya gadat tawaye gari an gane Mm.
min ba'adi wahiya oke oke hatta hasu ta kai Mm.
millatul islami tafarkin musulunci Na'am.
gadat tawaye gari mausulatar rahimi wahiya ku?
Mm.
hatta ga da hatta har sai ta kai Mm.
hatta har sai da ta kai Mm.
millatul islami ta farkin musulunci Mm.
garatta waye gari Na'am.
wahaya alhalin ita tana mausulatar rahimi a bar sada zumuntatta Na'am.
bihim albarkan sahabban manzon Allah min ba da gurbati a bayan bakuntanta Na'am.
Allah ya sa ka gani Mm.
wato an kamanta addini da bako ne Mm.
yadda ka san bako a farkon lamarinsa Mm.
da rauni da kuma rashin mataimaki
Na'am.
ko ba gane ba Mm.
yayin bako a farko lokacin bako bako farkon lamarinsa yana da karfi a gari yana da mataimaki to an kamanta addinin musulunci da ba- ba- bakuwa ce saboda kasance da a farkon lamarinta ba mataimakiya ba ta da karfi Mm.
an ce mata abu sada zumunta ne saboda ta zama saboda haɗuwar kanta da kuma ƙarfinta in ga an ce zumunci ma'abota zumunci wato wanda kansu yake haɗe kuma suna da ƙarfi to ta zama a- an sufanta ta da mausulatar rahimi saboda mene haɗuwan kanta da kuma ƙarfinta Allah ya sa ku ka gane Kawai. makfulatan Na'am.
ta zama abar kiyayewa abadan har abada minimum ai minimum bigin ni waɗannan tana wannan dinnan sababiyya ce Mm.
min akwai sababiyya an gani Mm.
to minimum da saboda su Na'am.
me za ka ce ma ab- abin nan makfula me kafala ba reno ba kafalatu ummi kafalati hmm?
Mm.
raino dai Na'am. Mm.
hadana shayarwa kafala rainu me za ka ce mata a bar rainu an kamanta ta da jariri ya da da ana ana rainu Na'am.
da ake saboda mene duk abin da kake rainon shi kula kake da shi Kwarai.
kare shi kake yi shi za ka ce mata a bar kiyayewa saboda mene halin kasancewa suna kula da ita da kiyaye kamar ɗan jariri ake kula ake rainu Na'am.
tabihim albark minhum da su da khairi abin da fiye yan uba an kamanta addi manza da fiye yan uba ne saboda yadda ka san uba da ƴaƴa Mm.
wa khairi ba'in da kuma fiyayyen miji Mm.
yanzu da Allah muddin ɗana da uba ya san karfinsa muddin mata yana da miji ya san karfinta falai tantan falan taitan ba ya taɓa maraita ba balanta ta rasa ƙarfinta na wurin uba Mm.
walam ta ini afwan falam taitan Mm.
eh walam ta ini ba ta kuma taɓa zama gaggauriya ba ban ta rasa ƙarfinta namiji ita addinin musulunci duka bihim albarkan sabon manzo Allah Sallallahu alaihi wasallam.
dan me haka ba zai faru ba bayan humul jibalu Mm.
su din dutsuna ne wurin karfi da ja- da haƙuri Allahu akbar.
yau duk wanda ya iya kafa wani abu ya girma abin har an ci gaje shi Mm.
to dutse ne.
Gaskiya ne.
yana da haƙuri kuma yana da jarumta Mm.
duk abin da bai haɗa biyun nan ba to ba za ta taɓa kaiwa labari ba me yace Mm.
haƙuri Mm. Zuriya.
an kamanta dutse ne an kamanta su da dutse ne saboda ƙarfinsu No.
da kuma jarumtarsu Allahu akbar.
da haƙuri an ci hanyar haƙuri a daba dutse Mahmud Busu ya ce tamba mamaki kake yi No.
baka yadda ba ne to Mm.
fasal anhum masadimu Allahu akbar.
ka je ka tambaya abokanan karamin ko kuma ka ce eh ka je ka tambaya abokin abo- abokin karawan su Mm.
ma zar aminhum wai me ya gani a tare da su fi kulli mustarimi a kowane wurin karawa No.
wasal hunenan kai kai je ka tambaye dutsen huneni wasal uhu- badaran je ka tambaye badaru No.
rijiyar badar wasan uhudan je ka tambaye dutsen uhudu eh je ka tambaye shi ko kuma ka ce wasan hunenin ka je ka tambaye filin da aka yi yakin huneni Mm.
ka je ka tambaye filin da aka yi yakin badar ka je ka tambaye filin da aka yi ya- yakin uhudu Mm.
ko kuma ka ce ka je ka tambaye labarin uhuneni No.
ko ka je ka tambaye labarin badar ko ka je ka tambaye duk wanda ka ɗauka yi amkina ko azmina ko ko haliya duk yadda ka ɗauka yi No.
in ka ɗauke shi amkina ne yayi in ka ɗauke shi azmina ne yayi in ka tambaye shi haliya yayi duka No.
fusula hatin fasali fasali na halaka No.
wato nau'i nau'i na halaka lahum abin sauka gare su Mm.
ai a daha ya fi masiban tuwa min alwahami fiye da annoba kai in karkare ma zance su sabon manzo Allah almusdir bi humra No.
su ne masu mai da farare jajaye Mm.
wato fararen takobi me yasa ka manta takobi da fari saboda kyalli kuma gane ba da haske nama ba tasbihi ne diga yasa yana da balaga to almuzdiri biyu su ne masu maida farare humran jajaye me yasa ka ce ma takobi ja eh saboda ya ya gauraya da jini ba da mawara da bayan ta shige ma ita wannan takobin Mm.
kulla muswaddin duk wani abu duk wani baki minal limami daga saman kai minal ida na makiya wani ta ka cewa muswad wa ana nufin abin da aka ce muswadin abin da ya baki wato gashin su ne na ake nufi bayan ta shige ga- ta shige wuyan samarin su Allah ta ka gani wanda kansu yi furfurawa No.
allimam shine kai limmatin Mm.
shi za ka ga ana tambayar na ra'aytu min zilin matin ahsan min rasulillah sahabbaiya ba mu taɓa ganin mai kai da gashi sauƙaƙƙe ba Mm.
irin manzon Allah Sallallahu alaihi wasallam.
sai limam shine jam'in limma ne an ana maka magana ba ma maganar tsofaffi ba sadaukansa samari wanda kansu bai yi fari ba shine bayan ta shige ma kullum suwaddin dukkan wani
Mm.
kai Mm.
bakin irin da gashi Mm.
min al'ida na maƙiya ka gane Mm.
yadda ku ban nan kenan Allah ya sa ku kuna ganewa No.
Ta. wal katibina No.
su ne fa masu yin rubutu bi sumrul khatti amma fa rubutun ba da alƙalami ba da kibiyoyi an gani Mm.
bi sumrul khatti da zane na kibiya ban ji ba da zanen kibiya matar ka aklamuhu alkalaminsu ba ta bar harfa jismin wani gefen wani harafin jiki ba wani harafi na jiki gairu min ajin ba ta mai wasali ta ɗiga ta mai ajabu da gaya ta ɗiga ta mai dudu wato na an kamanta mashinsu da alƙalami an ke kamanta a takarda da jikunansu aka kamanta an gani suka da wasali wannan kuma shine karshen jarumta so da idan ka ce mutum ka kamanta mutum da biro da Allah ya mutum ai an kamanta yanzu biro da mene da takubbai ba kibiyoyi ba takubbai yanzu Allah idan ka rike biro kana yin shan wahala rike biro to haka ya kake sarrafa biro yadda ka ga dama da wahala to haka suke sarrafa saboda jarumta haka suke sassarrafa takobi ba wani wahala yadda suka ga dama yanzu za ka taɓa rubutu a inda bai dace ba za ka yi rubutu kana kula da ina ya dace a rubuta to so da ƙwarewansu a yaƙi in za su yi yanka to sai inda ya dace a yanka to wannan shine ƙarshen kuma kamanta ana so a kamanta maka jarumtar su babu wani kamanta da yake wani alama ba ake gita ake kuma abin a shirye ake yin shi saboda jarumta shine su masu yin rubutu ne wato suka da kibiyoyi na zane matar alƙamarin mun zo shine takubbansu ba ta bar harfa ji shine wani harafi wato wani gefen jiki ba khairu min ajin fati ta mai dubu ta mai wasabi wallahi ka gari an kamanta wasabi yadda ka ga kadan haka da suka da yanka kai Allah ya ga buziri shaki silayi masu kaifin takobi lahum simatu mai yi suna da alaman da kake bambanta su da su da ka gan su za gane su ha ba dole ba domin ai walwardu itan wardi yamtazu yana bambantuwa minas salami daga itan salam bisima da alama yanzu da itan wardi da itan salam duka itatuwa ne ko masu ganye ko masu kaya dukka amma da ka ga wardi za ga shina sheki yana kyalli yana haske amma dukan su ai ike ne masu ganye ko masu kaya dukka amma kuma ai da kagan zaga mata sai rawar za shi da kyalle da kyalli da haske kako yana bambantuwa da sima da alama min salam daga salam su ma haka sahabbai suke bambantuwa da kagan su cikin wa'annan kafai za gane su da hasken goshin su Allah ta an gane riyawun nasiru nasiru riyawun nasiru iska da take ɗauka da nasara ka zama za ku ce riyawun nasiru da iskan nasara sai da wannan nasiru ta zama abin nan na aji a ganta wannan yana take majruri maru dama ai na ajin sabin lil mahmud wannan ne take marfu wannan marfu iska wata take a wuce da nasara an sukanta iskan ne ita ce ɗin ai iska take da ke da nasara ta hadi ileta tana ba ka hadiyan nashara humu kamshin su da ka gan kai da ka je da ka je inda suke yaƙi tun daga nesa iskar nasara ta rinka baka hadiyan kamshin su ga ɗamshin su can ga tabbaran su can ga nasaran su can ga cin nasaran ga jawon ga garganin su can fata a sabu kullu kan ya tarci duk wani gwarzo a zahara fure ne fil akmani a cikin a cikin kwastin shi saboda ne amma fure a cikin kwastin shi a kaje ganin shi ja ne ko bari saboda cakuɗan jikinsu da jinin makiya ka zan tasbihi kuwa wallahi za a ka in kana da ilimin balaga za ka sha saboda Allah ta idan duk wani fure a cikin kusa za ka shi jami ta hacce ƙiƙi a cikin zamma wani gan shi yalo ba da za a gan shi kore ko fari ba to saboda jami saboda takudansa da jini sai ka hango kowane sadaukinsa sadauki daga cikin sadaukai ka je fure ne cikin kwasfinsa wurin ne ja da kuma wurin kamshi ka wannan hunkafi naftu riban ruban tsiran jigawa ne me jigawa
Wuri mai laushi mai taushi ba?
kuma da ɗan tudu ko Mm.
Allah ya saka da alheri ka ce su tsigan jigawa ne yanzu dala idan tsiro na jigawa idan abu ya tsiro a jigawa ya za a gan shi idan abu ya tsiro ya za a gan shi farko da za a gan shi iska iska tana kaɗa shi za a ga yana shuɗe amma kuma za a gan shi a kafe Mm.
ba zai ta fita ba amma in iska ta kaɗa shi Mm.
za a ga yana yawo Mm.
za ka ji shi kuma da taushi Mm.
haka ne Mm.
to ka annabin ka ce sabon manzo Allah fi zuhurul khair a saman dawakai wurin tabbatar a saman dawakai wurin tabbatar a saman dawakai Mm.
da wurin jujjuyawansu su ne nan bu an je an- an watsa wancan taron bu an je an watsa wancan taron ga su kuma a tabbata a saman dawaki ga su kuma suna karkadawa ka ce na turiban tsaron jigawa ne ya kai wata biyu kuwa an gani Mm.
an fahimci yanzu Mm.
amma min shiddatul hazmi so da tsananin azama da ƙuduri da jam- jarumta Mm.
la min shiddatul hazmi ba sai da tsananin damara ba ba sai da tsananin damara ba hizam shine dam hizam shine mene dam Mm.
ba sai da tsananin mene alhuzun ba damara ba No.
wato tabbatar su din nan Mm.
saboda daga zuciya su ba wai sirrin doki bane aka har da aka daddaure su ka gansu a tabbata din nan ba za a gegidi ha duk wannan saboda tsananin zuciya su ne Allahu Akbar.
zafin Allah ce ba in yakun minkum Asiruna sabiru.
yaglibu Mi'atain.
ka ji ba bi iznillah kai ka ji ba mutane 20 su jin ja 200 Mm.
me yasa imani za mu lam shi ke cewa tarawun sun ga sabon manzo Allah wa abtsarin biladi Mm.
sadaukan kasa Mm.
ta khalafun min aljinni suna dauka aljanu ne wal amlak sai har suna dauka mala'iku ne baina silayi da takubbai Mm.
sai falam ya ta ruhu mislu ruhi muhammad Sallallahu alaihi kai ba taba ruhi ruhi manzo Allah wasallam.
guduwi bi zikira wa fi rawai a cikin kawafi ya rasulullah ka saurari kafiyan sha'ibul fawri mai farin kai kasidan ya zo maka bi ayat hubbin da ayoyi na soyayya fil amini cikin ka bi hali kuma ayoyin ingantattu ba ba raunana ba alayhi salatu wallahi ne yake barayi madi sukuri ina da nayi wa zikirin makafa su shi koyi na jayi ma ya insani milini malayi kafa tilawata barki ya yi ta ya sai ji alaihi salatu lafi masalamu aminci da salatu ta fita ga manzo Allah suke barahi madini shukuri sukuri giyar maye ta soye manzo Allah duna ganahi babu laifi a cikin ta yace alaihi salatu lafi kai wa zikirin muka fafi shu'uni na gaji an ba kuma lafi ne tun nasara a cikin kuma yace kai wani guri alaihi salatu lafi ma'ayyawu insani ibn mulaji wa alaina wa alim wa sahibi wa ahli salafi an gani Mm.
to wannan ke in sadaukai zai gaske su ce wa'annan wasu irin aljanu ne wasu irin aljanu ne wasu irin mala'iku ne saboda jarumta na sabbin manzan Allah Sallallahu alaihi wasallam.
tarat qulubul ida zaka ce qulubul ida zuciyar maya makiya Mm.
tarat ta tashi me za ka ce ka tashi Mm.
an kamanta jiji ce wanta da tashi No.
saboda yanda ka san idan in iya tashi ba a iya natsuwa ya dinga motsi kenan da bige-bige haka in zuciyar ta gigi ce ba da yana zuwa wuri ɗaya wato in saurari matan nan zukatan makiya sun tashi farakan saboda tsoro min ba su yi daga jarumtar sabbin manzon Allah fa ma tu farqu ba ka iya bambance bainal bahami tsakanin dabba tsakanin mene karamar dabba abin da ke baham bahami jami'in buhumatun ne ita ce yarinyar dabba yarinyar dabba da ta haifa buhuma shine yarinyar shanuwa in ta haife ta buhuma shine yarinyar akuya in ta haife ta buhuma ita ce yarinyar rakuma in ta haife ta duk da yarinyar kowace dabba ana ce mata buhuma to baham ita ce jam'in su ne ba ka yawan tsakanin karamar dabba an kamanta abin da ke yin karamar dabba a nan ragwayensu me yasa kamanta rago da karamar dabba so da rauni ya ga lokacin da aka haifa dabba tana jariri ta ga ganta da rauni a ke kyamurin cikin rauni da ka hankali ta ta kambul uku kumbu uku Hmm? to ba za ka yi bambanta tsakanin ragwayensu ba walbuhami da kuma jarumtansu jarumansu an gane kamar ta kun bi rasulullahi ne sauke السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
wa man takun bi rasulullahi nasratu duk wanda nasa samun nasararsa abin da sa kan kwanan baitin saboda karkai mamaki dan an gaya maka duk wannan akan sahabban mazawa dan Allah karkai mamaki wannan ba komai bane wallahi fa ma huwa bi shay'in ba wani abu bane saboda duk wanda nasararsa da cin nasararsa da samun rabotarsa ya rataye da manzon Allah to wallahi in tarkawul usdu jam'in usdu jam'in asadun idan zakoka suka haɗu da shi fi ajaniya a cikin sarƙaƙiyarsu inda suke da mulki wallahi ta jimi natsuwa za su yi ta jimi natsuwa za su yi walam tara min wali kuma wallahi har abada ba ka taɓa ganin wani majibinci ga manzan Allah ba mutum ya jibinci lamarin manzan Allah ya jibinci ambaton annabi da faɗin sufurin manzan Allah غير منتصر والله فاتي سي كاغن شي ابن بي ونصر به البركه ولا من عدو بلا تبا غن وني مكي ga manzo Allah ba غير منقسم فاتي ابن karyawa به البركه manzo Allah kai in karance maka zance a halla ummatahu annabi ya saukar da al'ummarsa fi hirzimin lati a cikin shingen addininsa cikin kariya na addininsa kallai su kamar yadda ka san zaki halla da ya sauka ma'ala shibali tare da ƴaƴansa in kana ce shubulu dan zaki an gani tare da ƴaƴayensa ashbal jam'i fi ajami a cikin sarƙaƙiyar su yadda ka san ka isa ka je ka tare ƴaƴan zaki da ya sauka a cikin sarƙaƙiya yana gaba ɗaya area zaki ya iyakance guri ga ƴaƴansa ya zauna yana shakata ka taɓo ɗaya to haka manzo Allah ya yi mana ba za a taba mu ba da ubanmu yadda ka san idan har ɗa da uban shi ƙarfinsa da ɗuwa yake kullum saɓanin a ce yau maraya ne sai ƙarfinsa ya tawaya yadda ka san mace inda mijinta kullum ƙarfinta da ɗuwa yake kam so nawa ne kam ka bariya ne nan ba ya tambaya ba ce ka gani ba kam daga sani ne istifamil adad ba ne ka gani kaka ne ka ce kam nawa kam so nawa ne kalimatullahi kalmomin Allah wato alqur'ani jaddalat ta rinjayar da min jadala duk wani mai rinjaya nan jadala jadilin aka ce jadilun kama ce fahima fahimun fahimun fahimta ce fahima ya fahimta ka gani shariba shirbun shariba shirbun duk ba zan ɗaya ne akwai abin da canza ka gane na'ima na'amun kuma gane ba ta akwai irin wannan ma'azalin to kam su nawa ne kalimatullahi kalimomin Allah jaddala ta yi rinja ta rinjaya ta yi rinjaya akan min jadalin duk wani mai rin- mai- mai musu na'am fi a cikin manzan Allah wa kam khasama al-burhan suno ne hujja ta rinjayi min khasmi ta jibo mai husuma kafaka bil ilmi كفاك معجزة. ya ishe ka mu'jiza bil ilmi ilmin manzo Allah fil ummi cikin cewa shi baya rubutu ba karatu ma kunta tadri min ma kunta tadri mal kitabu wa la takhuddu bi yamin izal lan tawal muslimina ada hiji ko kwanto yan bannan to baka rubutu baka karatu da yake rubuta kai gaskiya ne
to wannan ya ishe ka mu'jiza wallahi na'am amma yau duk abin da alƙalami ya rubuta da altakarda ta ɗauka da kirjin za ka samu sallallahu alaihi wa sallam fil jahiliya kuma a zamani na jahiliya wata ajibi sannan ya ishe ka mujiza ladabtarwarsa da cikansa da ɗabi'o'i kawawa filicin kuma cikin maraita Allahu akbar ta ga maraya amma na daidaita masu uba da kula
sallallahu alaihi sallallahu alaihi wa wasallam allahumma salli ala sayyidina muhammadin الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الهدي الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله كثير من دار العالمين
sallam. Allah ya sauka da alkhairi